إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس كذلك؟ yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'amul ismaini kafi al-thalatha wa ta'amul thalathati kafi al-arba'a wai me kenan ina ma na wannan maganar abincin mutum biyu zai ishi mutum nawa abincin mutum uku zai ishi mutum nawa da ina ma na wannan magana ma'ana a yi karfin hali ko abincin mutum biyu ka dafa sai mai bukata ya zo ka bashi za ka ga albarkata shiga ciki kowa zai sheku ya ishe shi abin da ake nufi kenan ya? yi wayan mutum matarsa ɗaya ce kada ya ji tsoron ciyarwa ya karo ta alawa haddasani an malikin an abin zubair al-makki an jabir bin abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aghliqu albaba adabul islamiyya kenan in zaka kwanta ka kulle kofar gidanka ka kulle kofar falo ka kulle kofar dakin ka kulle kofar gidan baki daya ka kulle sai ka kwanta cikin aminci insha Allah wa auku as-siqa'a ma'ana salka da randa da ko menene a rufe kar a bar shi bude saboda tsaka za ta yi zuwa ta fata tsaka da duk kazanta da bera da menene za a iya saka cuta a ciki wa aksi'u al'ina'a ƙwariya kuma a kifar da ita ko a rufe duk wani abin da ba a son wadda ci ya shiga sai a rufe au khamiru al'ina'a ko a kife ƙwariya ko kuwa a sa abu a rufe wa atfi'u al-misbaha sannan sai a kashe fitila saboda das ana amfani ne da a ci balbal ko fitilan kwai ko fitilan menene to a fitilan a ci balbal din sai manzo Allah ce fa innal fuwaisika bera na iya zuwa garin a guje ana gudu sai a buge abin nan abin kananzir din sai ya fadi sai kananzir ya zube sai wuta ya kama ya ci gida fa inna shaytana la yaftahu ghalaqan abin da yasa manzo Allah ce ka kulle gidanka bismillah in ka rufe to shaytan ba zai iya ajali ba zai iya budewa ba wala yahullu wika'an ba zai iya kwance bakin salka da aka daure ba wala yakshifu ina'an haka mazubi ko roba ko daro ko makayi ko ƙwarya in aka rufe bismillah aka rufe ba zai iya kwancewa ba wa innal fuwaisiqata tudrimu ala nasi baitahum ai fuwaisiqa tasgirul fasika kenan za ta zo ta kona ma mutane ta haddasa musu gobara Allah ya kiyaye eh mene? eh cikin komai ka kulle mana aqilha wa tawakkal ala wa hadathani an malik an sa'id bin abi sa'id al-makhburi an abi shuraih al-ka'bi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira ko ka faɗi alkhairi ko ka kame bakinka kar ka faɗi sharri kenan auliyas mut mana ai an sharri kenan ko wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda kuma ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama makocinsa iyaya ake girmama makoci ka mutunta shi ka rufa mashi asiri in ka gani in ba shi da hali ka taimaka masa ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama bako in ya samu bako bako ya zo mishi ya girmama shi to yaya tsarin girmama ba ko yake shine manzo Allah ya shimfida ya nuna yadda ake yi ja'izatuhu yawmun wa layla yace wannan bako da yazo kyauta da zaka yi min shine ran yini da dare ɗaya ka bashi abinci yini da dare ɗaya kyauta kenan wa diyafatuhu thalathatu ayyamin hakkin shi kuma na bakontaka kuma kwana uku zaka bashi abinci yana ci fama kana bada zalika fa huwa sadaka abinda yayi sama da kwana uku sadaka ce in kaga dama ka bayar wala yahillu lahu an yasuya indahu hatta yuhrijahu sai manzo Allah kuma ce bai halatta mabakon da ya zo ba har yayi kwana uku ana ba shi abinci ya saura zaune kuma har ya takura ma mai gidan ba ana gaba kwana uku sai san inda abin ne mishi to in bai gama abin da yake ciki ba fa bayan kwana uku ya za a yi an ce la yahillu lahu ko eh sai me to ya ce me eh a ba ko ne ai ya zo duba wani abu ne ya tafi bai san kan garin a nuna masa hanyar kasuwa eh sai sai ce hakkin ya faɗi kwana uku kayi amma ina da shauran kwanaki mai kake gani in yace zauna babu komai shi shikenan yace a ni ba zan iya ba to sai ka je hotel sai ka je ka kama waje ko ka haya waje gidan to ya za a yi قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي بينما رجل يمشي بطريق يتي وانا متين ينا تفيا أحنيا إذا اشتد عليه العطش سيجي كشي روا مي تسنني كشي فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج sai samu rijiya sai shiga cikin rijiyan ya sha ruwa ya koshi sai ya fito alhamdulillah ya gode ma Allah kenan ko fa idza kalbun yalhasu ya'kulu sara min al'atash sai ga kare kuma na cin kasa yana ta numfashi yana cin kasa yana nuna cewa yana jin kishin ruwa kasan Allah madaukakin sarki ya fifita bayan sa kenan ko eh sayyid kutub ya ce ni'iman magana da Allah ya ba ɗan adam ya kamata ya gode ya ce suna ɗalibai suna amurka suna karatu suna zaune ɗalibai suna tattaunawa mage sai ta zo ta kewaya sai ta dawo ta kewaya sai ta dawo mage ya kewaya ya dawo ya kewaya ba haka bane ba suka rasa menene sai ya ce watakila wannan dabban akwai abin da ya dame ta sai je ɗaibo aka ɗebo ruwa aka mata sai ta shanye sai ce to kaga ya kamata mu gode ma ni'imar magana ba za ta iya fadar tana jin kishin ruwa ba da ba a hankalta ba sai ta saura haka har kishin ruwa ya kashe to hakan kaga wannan dabba karen yana jin kishin ruwa ba zai iya fada ba to amma da aka gano wannan da ya sha ya zo ya ganshi na jin kishin ruwa sai ya sake komawa cikin rijiyar ya ce wannan dabban tana jin abin da na ji ɗazu kishin ruwa mai tsanani sai ya sake komawa a cikin rijiyar sai ya ɗauki takalminsa ne hufinsa ne menene da menene sai ya ɗebo ruwa ya kawo da ya ɗebo ruwa sai ya kama da bakin shi in ya kama da hannu ya rika da hannu ina zai dafa rijiya ya fito sai ya kama da bakin shi sai ya ɗauki hannunsa ya daddafa har ya fito sai ya shayar da karen saboda mai ya tausaya ma karen alaisa ka zalik faƙalar rajulu laƙad balaga hazal kalba min al'atashi mislu lazi balaga minni فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب sai ya shayar da karin fashakarar Allahu lahu faghafara lahu sai Allah ya gode masa ya tausaya makare dabba to Allah shine komai kowa tausayi sai Allah ya tausaya mishi ce je kana gafarta maka na yafe ma laifuffukanka faqalu shi sahabbai suka yi mamaki ya rasulallahi wa inna lana fil baha'imi la ajran yamma an za Allah dabbobi ma dabba ma an taimaka an yi kyautata mata za a samu lada faƙala fi kulli zi kabidin ratbatin ajrun sai manzo Allah ce ai duk abin da ke da rai mai danyen hanta shi ne abu mai rai kenan ko in ka taimaka masa ka tausaya masa Allah zai baka lada kare ne dabba ce menene ko menene قال وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال yace ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'asan qibala sahili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sojoji ta hanyar gabar teku fa amara alaihim aba ubaida ibn al-jarrah sai ce kai abu ubaida dama an san aminu hadhihi al-um li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida ibn jarrah yace kai ne amirin su kai ne shugaban su wannan tafiya kai ne amir a wannan tafiya da za ku yi wahum 300 su kuma adadin su mutum 300 ne qala wa ana fihim yace ni ina cikin waɗannan mutane mai ba da labari kenan qala sai ya dawo kuma ya ci gaba da bada labarin fakharajna hatta idza kunna bi ba'd at-tariq fa niyazadu yace sai muka fita muna tafiya kowa na da guzurin sa ya debo ya ci da safe ya debi ya ci da rana da yamma ya debi ya ci sai guzurin kowa ya kare saura kadan kadan fa amara abu ubaida bi azwaji zalika al-jaysh fa juri'a zalika kulluhu fa kana mizwadai tamrin to hikima da abu mai da ya ce to kowa ya tattara sauran ragowar abin da ke wajen shi ya kawo wanda ya ɗauko nasa wanda ya ɗauko nasa sai aka hada sai aka samu mazubi guda biyu na dabino ko kwarya ko daro ko makai ko babban abin nan fante ka ko menene aka samu tarin dabino guda biyu to yanzu kowa ba shi da iko kenan shi amirul jaish shine zai taraba ma kowa abinci eh yadda barin rayuwa kenan haka ake yi sai ana kuna tafiya za ku je wuri kowa na da ruwa yana sha sai ruwan na wayansu ruwan su ya kare to waɗanda ruwan su ya ragu sai a karbi duka a hada waje daya kai baka da iko ruwa kowa ba shi da iko sai shugaban tafiyar shine in an waye gari ya ba kowa kofi ɗaya ɗaya ya sha saboda in an bar ma kowa abin da yake mallaka zai shanye abin shi wa'in su kwanan yunwa to sai a yi raba daidai kenan saboda larura ta kai inda dole sai an yi haka sai hada abincin aka samu kwando biyu ko kuwa bante ko kuwa mazubi guda biyu manya-manya kala fakana yukawwituna kulla yawmin kalilan kalilan hatta faniya yace kullun sai ya ɗebo abinci kaɗan ya babba kowa har abincin ya kare walam tusibna illa tamratun tamra da abinci kare sai aka zo kowa ma ba zai samu komai ban an zo rabo sai ba kowa dabino kwaya ɗaya kwaya ɗaya da tsotsa ka ji zaki ka haɗe yawo ka koshi kenan fakultu sai na ce wa ma tuguni tamra to me amfanin dabino kwaya ɗaya me amfanin me zai faƙala laqad wajadna faqdaha haythu faniyat yace ai ba mu san darajar dabino ɗaya ɗaya din nan ba sai da muka rasa da muka zo babu dabino ɗayan sai muka sa ashe dabino ɗayan ma iyawa ne qala thumma intahaina ila al-bahri yace sai muka kai muka yi tafiya muka kai muka tike har muka kai wajen teku fa idha hutun mislu dharib sai ga babban kifi kaman tudun dutse فأكل منه ذلك الجيش ثمانية عشرة ليلة سوجوجي أريئك كوانا قوم شاتك وسكي سنة ونن كيفين يا جرمان كيفين يا كيفين كوانا قوم شاتك رزق ساقه الله إليه أليس كذلك ثم أمر أبو عبيدة بدل عين من أضلائه فنصبه da aka gama za a je saboda a san girman kifin sai abu bai da ce a kawo allon kafa da kifin aka dasa bangare nan bangare nan aka dora wani sama ya ce mai rakumi ya ya hau ya shige kowa aka mai rakumi ya hau ya ya shige abin na sama don a nuna girman kifin kenan ga allon kafa da sayar da ke thumma amara bi rahilatin faruhilat thumma marrat tahtaha wa lam tusibha قال مالك الضرب الجبيل الضرب aljubail mai fa azaribu mai a mai fada wani mai rubuta wajen aljubail ko aljubail sagir aljubail sagir in aka ce aljubail tasgirul jabal kenan kuma aka ce aljubail sagir to me kenan a shi dai a ce aljubail kenan eh aljubail imam malik balarabe ne tsantsan balarabe kuma na yamman ala wa haddathani an malikin عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات يا كوماتا مؤمني لا تحقرن إهداكن لجارتها ولو قراء شاة مهرقة kada ki rena abin da za ki baiwa makociyarki na abinci komin kankantar shi ko da ɗan naman kafa ne ko kwafatu ko mene da aka kona mana in dai akwai abin da za a bayar kyauta a yi a bayar kada a yi a bayar ya fi a yi ruwa a ki bayarwa قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي قاتل الله اليهود ألا يلأنت يهودا نهو أن أكل الشهم فباؤوه فأكلوا ثمنه an hana su cin kisin sai suka ce to abinda aka hana mu kar mu ci ainihin abin sai suka ɗauka suka je suka sayar sai suka ci kuɗi isa in dai za ka rayu da ba yahudi wallahi sai ka yi taka sansan in ba haka ba sai ka yi addininka illa to me hikimar da ta sa kullum Allah ya ce dole kullum sai ka karanta fatiha su goma sha bakwai fatiha su goma sha bakwai ɗin na me kake fada alhamdulillahi rabbil alami arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima ka fada kenan ko kace siratal ladzina an'amta alaihim sa'an sai kace me غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله كرك شريد متفرق يهود ونصارى المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى لماذا اليهود صاروا مغضوبين مغضوبين عليهم والنصارى الضالون سبوا يهودا وسنا صابا والله ني دغنغن سنا سني نصارى كما سنا جاهلتي yahudawa sun kaskantar da annabawa da manzannai da malamai nasara kuma sun bautata ma malamai da manyan mutane ce sa ka ce kai kauce ma hanyar sai ghairul maghdubi alaihim suna ne al-maghdubi alaihim yahudawa saboda me yahudawa da ilimi da gangan suke sabawa Allah qalu yadullahi maghluda ba haka suka fada ba qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ba haka fada ba inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا شكينتي ذاك يمنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين نصال طيب ادعو لنا ربك يبين لنا ادعو لنا ربك ككرا أبنجد ناك يبين منا إرن أبي يتي إنه يقول كذا كذا ادعو لنا ربك sai da aka kai karshe sai suka saka mishi da mai lan numina laka hatta nar Allah jaharata duk abin da kake mu sai mun ga Allah kurukuru gashi da idan muna gani in ka karanta suratul bakara ai sai ka tausaya ma annabi Musa ya sha wahala wajen yahudawa sosai sosai ba haka bane ba tun daga zuwa ganawa da ubangiji ya dawo fa akhadha fa alqa alwah ka gani yana bayan annabi musa da yahuda in alut tauhidi ne to da annabi musa ya je gana da ubangiji yana dawowa sai ga matsala ta rikice kwata kwata kwata kwata samiri ya zo an canza al'amari raye-raye ake yi da shiririta da mene da menene annabi musa na zuwa sai ga aikin da ya gina duk an rusa shi sai mana abin da ke hannunsa ma na risalar sai ya jefar kama shi yace yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi rasi inni khashitu an takuna farraqta bayna bani isra'ila ba ka bane ba yazo ya kawo magana kuma mai tashin hankali ai ba wani abu bane na gani ne suna kaza kaza kaza na ga abin da samiru ya abu da zai ba wani abu bane wa kazalika sawwalat li nafsi duk barnan da na yi maka din na abin da ka gina na rusa din nan abin da zuciyata ta raya min ne kawai na yi ba wani dalili ne daga Allah ko ka zalika sawwalat li nafsi to ina annabi Musa zai kai kanshi ya zai sabon aiki kuma ya tashi ya samu sabon aiki ya koma kuma dole ya zo kuma ana ta yi da tafiya za a yi gudu za a yi dainawa za a yi wazan nuni da shi ya ga abin ya gabe sai mai in zahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba ka bane ba dole sai ka tsaya kai dole Allah yana kallo yana sane duk abin da ya faru din nan da sanin Allah ne Allah yana sane kuma shi ya san yadda zai da kai ba ka bane ba to aka ya fada shi aka ya shiga cikin kaza ya fada ciki yana ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace falawla ku walawla falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athuna fanabadhnahu bil ara'i ba haka bane ba to bayan haka kai arsalnahu ila mi'at alfin aw yaziduna ai ba ba iyakacin shi kenan ba abinda yake gudu din aiki sai ya je yayi aka sai dole a je a ci gaba da aiki dole sai an yi aiki ba yadda za a yi Allah yana da mala'iku mala'ika dai zai kifar da duniyar nan amma ya ce manzo Allah ka je cikin Qurayshawa ka je ka kira su addinin musulunci bayan manzo Allah Allah zai iya kawo mala'iku duk wanda ya abige shi duk wanda ya a'a sai aka da ya aka fara yana zuwa garin Hira farko ma tukunna sai da na Khadija ta aika tana neman manzo Allah ya aure ta aka aka ya aure ta yana zuwa farko ya je kasuwanci ne dawo ba ta taba ganin riba kuma da mamaki da aminci da amana irin manzo Allah sai ta aika menene Nafisa binti Muniya tana nuna cana da sha'awan auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har abu ya faru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai ya je garu Hira yana gana yana ya tahannas ya ta'abbad ya tahannas ya kadaita can shi kadai yana tunane har mala'ika Jibril ya sauko iqra قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ سنوى أنا جرجز yasa kowane ne ka inda ilimi zaka koya sai ka sha wahala sai ka yi karfin hali don daraja da ɗaukaka shi ke sana ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaq har zuwa inda aka kai ba ka bane ba to sai manzo Allah ya tashi she koma wajen nana Khadija zammiluni zammiluni dasturuni na ji maka na tsoro wannan abin da na gani din nan ba shedani bane ba kuwa ba shedani bane ba kuwa sai ta ce kalla wallahi kalla haka ta ce sannan ta yi rantsuwa ta ce wallahi la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai taba ta'abar da kai ko ya kunyata ka ba har abada saboda me na Khadija isa malamai suka ce na mace na na Khadija ita ce farkon wanda yayi istinbati a cikin addinin musulunci a cikin addinin musulunci wanda yayi istinbati a cikin addinin musulunci ya fitar da cewa in mutum na aikin kirki Allah ba zai tabar da shi ba saboda kana yin kaza kana yin kaza kana kaza kana kaza abubuwan da ta sani kenan cikin mana kwarewanta a cikin rayuwa duk wanda ke yin wa'annan abubuwa Allah ba zai tabar da shi ba ya ce a'a har abada ba shaitani ba ne Allah ba zai tabar da kai ba kai da kake sadar da zumunci kake taimaka ma mutane kake yin kaza kaza kaza kaza kaza to bara dai mu gani aka ce a je wajen warakatu bin naufal ibn abdul uzza sai aka ta dauke shi ko ta aika aka je wajen waraka ibn naufal ibn abdul uzza ta ce isma min ibn akhika warakatu bin naufal shi kuma babban malami ne ya karanta littafan da suka wuce ya ce me yake faruwa ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya ce hazan namusun lazi unzila ala musa hazan namusun lazi unzila ala musa don ya karanta littafin annabi musa in allah ya sa lokacin da wannan al'amarin zai bayyana ina da karfi kazar-kazar ina da sauran kuruciya la'ansurannaka nasran mu'azzaran wallahi zan mara ma baya zan taimaka maka to kaga shi ya musulunta tun ma a musuluncin bai zo ba ba ka bane ba to sai aka aka dawo to daga nan wahayi ya wannan ya sauko wannan ya sauko wannan ya sauko kuma kowa ya san labarin abinda manzon Allah ya sha wahalhalun da manzon Allah ya sha ko ba a sani ba akwai shekarar da ake ce ma amul huzun a cikin tarihin musulunci ina ma na amul huzun shekaran bakin ciki wata shekara kenan nana khadija ta rasu baffansa ya rasu ƙwaryan maka ta yi masa kadan cikin gida ba daɗi waje ba daɗi ya za a yi ce tubara na fita da ɗan je ta'if ko ɗan ɗan sarara a can gida ba daɗi ba na na khadija waje ba baffan shi ma ya rasu to ina urin wa zan je ya ce bara na fita na je ta'ifa ko zan ɗan sarara zan samu ɗan go sai je tarar da suwa yara wawaye waɗanda aka ziga su su jefe shi nan su jefe suka suka ji masa rauni a kafarsa me yake cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna abinda ake so kawai ka zama na Allah dan Allah kake ba dan kanka zatin kanka ba ba dan maslahatin ka ba gida ba dadi waje ba dadi ta'if ba dadi ya shiga alfarman wani da ya biyo ya dawo da shi makka ya samu ya shigo makka to shi ne sai Allah ya ce masa gida ba daɗi waje ba daɗi makka ta yi zafi zan je da kai sama ka rabu da kasa ai sallallahu alaihi wasallama ba shi ne aka yi isra'i ba سبحان الذي أسرى بعبده ميسا فين فرقو كافين أنا خديجة ما كافين قوة الله بيمش إسرائي با أيوة إنسا أبوبوا دولي سيكاتن تناسو abin da ke ta goma shi a cikin tafiya kenan dole sai ka ɗanɗana su in ba da su ba tafiyar ba za ta yi ba gida ba daɗi waje ba daɗi ta'ifa ba daɗi kwaryan maka duk yamma manzo Allah zafi sai Allah ya ce ai ka gane dai duniyar duk yanzu ka gida ba daɗi waje ba daɗi ko to zan ɗauke kan je da kai sama mu gani kuma sai aka ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu aka je baitul maqdis aka yi sallah ya yi limanci sa'annan aka kama hanya zuwa sama sama ta farko ya aka yi sama ta biyu har aka je sun madana fatadalla fakana kaba kausai ne au adna fa'auha ila abdihi ma'auha fa'auha ila abdihi ma'auha ma zagal basar wa mataga لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى منذ الله يقول ناكي matsayin da nake gani rafrafan akhdara arrafraful akhdar koriyar shimfida ce shar karshen kyau kenan a rayuwar duniya karshen kyau kenan manzo Allah ya ce ra'aitu rafrafan akhdara ya gana da ubangiji Allah ya bashi sallah Allah ya bai ne Allah ya bashi kaza komai da komai kuma ya yabe shi ya ce ma za galbasar wa ma tada ce duk abin da manzon Allah ya gani dinnan ba a ga gidadanci ba yana nan natse ko makka ka sauka ko madina ka ga fitilu in dan najeriya ne kai sai ka nuna kan sai ka rude ko minista ne ko gwamna ne ba ka bane ba amma aka yabe shi ma za ka labasaru wa ma tsada laqad ra'a min ayati rabbil kubra haka Allah madaukakin sarki ya fara ba haka ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha yasa Allah yana kallon ka abinda kake dan shi kake ko dan zatin kanka in dan zatin kanka ne zaka sha wahala in dan Allah ne duk abin da ya jarrabe ka da shi zai baka abin da ya fi shi ba gida gida tsami waje tsami ba ba na na Khadija me za me za a samu kuma a cikin gida waje kuma bafa ya rasu to ya za a yi waye zai kare shi wani shakiyan ƙurashawa waɗanda duk shakiyanci sun iya yi ga abu jahal ga abu lahabin ga shakiyanci ga komai da komai ya ce to bara na fita da je ta'if ya je tarar da me duk da sanin allah allah ne ke jarraba shi don allah ya nuna maka komai yana hannun shi ne inna allah ala kulli shay'in qadir sai da aka gama wannan kakaf baki daya ya ce to kasa ta yi maka kasa ta yi maka zafi to bari in dauke kan je da kai sama sama kuma zafi zai ji zafi ne wahala zai sha shikenan ya je yayi mamaki ya je gana da Allah madaukakin sarki aka bashi sallah ya ga duk abin da bai taba gani ba kuma Allah ya yabe shi ya bashi alkhairi ya kara masa albarka sannan ya sauko kasa yasa in dan Allah kake yi duk jarraba wanda ka hadu da shi kada ka taba tsammanin cewa cewa shine karshen rayuwa fa jarrabawa ce daga Allah abinda zai zo daga baya wallahi yafi alkhairi amma dole sai an jarrabawan ba makawa sai da jarrabawa an fahimta dan adam kuma shi ba abin da ya tsana sai jarrabawa inda muke samun matsaloli kenan da rayuwa da hukuncin Allah Allah madaukakin sarki tun farkon fari mai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi biyadihi al-mulk وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك الملك والملكوت كله بيده الملك أبنه كي ملكا الملكوت عالم الخفايا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من ال ما هكذا نبا الملكوت عالم الخفايا كنا الملك الملك الملك الملك الملك an fahimta allazi biyadil mulk sai ce wa huwa ad-damiru yarju ila man ila Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir to nan aka kawo kuma wahalan dan adam a cikin rayuwa allazi khalaqa al-mauta wal hayata don ku ji dadi liyabluwakum liyabluwakum abinda yasa Allah ya halicci mutuwa da rayuwa kenan don ya jarrabi bayansa ba ka da ikon da zaka fita cikin jarrabawa sai Allah ya jarrabe ka ba ka da ikon ka ce ma Allah ga ran da nake so a jarrabe ni ga ran da bana so a jarrabe ni ba ka da ikon ka ce ma Allah ga abin da kake so ga abin da baka so ba yadda ya zo sai ka karba da imani da zubi kalbin salim sai kaga Allah ya duk sa'an da Allah ya kiyaye mutu ya fara ce allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce me ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna sannan ce inna safa wal marwa duk wani bayin abba duk wani bawan Allah mai daraja a wajen Allah sai da Allah ya jarrabe shi manzo Allah kafin shi kakansa annabi Ibrahim ya akai sai da Allah ya jarrabe shi ba haka bane ba yana zaman shi haka kawai aka ce dauki matanka da yanka kaje karshen daji kaje ka ajiye su ka kama hanya ka tafi ka bar su akwai jarrabawa ko ne wahala ko matarka da yaro karami dauke su ka je zai zauna ya ce inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إني أسكنت من ذريتي بواد ba ruwa ba in ba ruwa ya za a yi shuka a yi kauna a yi menene da menene babu abinci ba komai ba komai sai ikon Allah to Allah da ya kafa ya ajiye su za shi mai matarsa ta ce Allah ne ya ce ka yi muna haka ya ce e ya ce izan layu zai in Allah ne ya ce ka yi muna ka yi muna Allah ba zai tozartar da mu ba gashi yanzu da ake cin amfanin abin yana suke ba sa nan babu su kuma ya yi addu'a ya ce waje al'afidatan minan nasi ta hawi ilaihim warzuquhum minas samarati la'allahum yashkuruna ba haka bane ba ya ce ba su ya kama hanya ya tafi ga uwa ga son ɗa ɗana jin kishin ruwa yana ta haya yana ta menene da menene yaya za ta yi za ta iya zama sai ta tashi ta yi mai ta sheka ta je nan ta sheka ta je nan ta sheka tana faman neman ina za ta ga tsuntsaye ma ta san akwai dausayi a wajen akwai ruwa a sai shi ɗan da take neman ma ruwan shi zai shi zai binciko ruwan shi ne zai bulbulo da ruwan ba haka bane ba Allah maraukin sarki ba za ka yi shiga cikin harka abinda Allah ke so shi ne ka mika wuya me Allah ke so me Allah ya ce amma za ka ja da Allah to ka bude makanka kofar wahala har abada ba kofar ba za ta rufu ba ba haka bane ba bayan sun gama kuma aka ce je gina masallacin Ka'aba wa iz yarfa'u ibrahimu wa isma'ilu rabbana taqabbal minna dakin Allah yake gina ma ce Allah ka karban mana ina ma na wannan addu'a wa yace su yi suka je suna yi to kuma ina ma nan addu'a Allah ka karban mana wannan aiki dan wa muke yi to yace rabbana taqabbal minna innaka ba haka bane ba wa tub alaina sai da suka roki suna ta roƙon Allah suna ta roƙon Allah to Allah ya jarrabe shi da matsaloli ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya fiye da duk wani wanda Allah ya jarrabe shi sannan karshe sai aka ce mai wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman inni ja'iluka lin-nasi imaman sai mazmun ya ce wa min zurriyati yace la yanalu ahdiyaz zalimina ba zancin zuriyan ka bane menene in dai azzalimi ne wannan alkawari wannan ni'ima ta Allah alkawarin ba zai shiga ciki ba ba haka bane ba to haka aka jefa shi wuta aka je ba abinda bai ba abinda bai gani ba ko akwai abinda bai gani ba an ni azabahu ka dan shi da yake so aka ce je ka yanka shi akwai jarrabawa sama da wannan bayan da zai yi tun da annabi ne mafarkinsa wahayi ne sai dai zai tabbatar kuma sai allah ɗauki sarki falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya ibrahim kad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil musina wa fadainahu bi dhibhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun in ka mika ma Allah wuya zai nuna maka ga inda za ka yi kafsa amma in Allah ya ƙi ka ja Allah ya faɗa ka ka saka dabara a ciki abubuwa ba za su tafi menene wannan a shiga tafsa a bari a karasa bari a karasa ba darasin tafsiri ba ne matsaloli ne suke kamawa قال وحدثني عن مالك انه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول يا بني إسرائيل يجي هذا سورة اللوكشي من هذا حديثي هذا مكرد هذا اللي زي أنكم هذا رزق التفسير يا بني إسرائيل عليكم بالماء القرح يجي كشاروا سبتتشروا والبقل البري كتش أبنشي ميسوكي wa khubzi sha'ir ku ci gurasa na asha'ir wa iyyakum wa khubzul burri kada ku shagala da cin gurasan albur wanda yafi tsada wanda yafi kyau saboda me fa innakum lan taqumu bi shukri ba za ku iya gode ma Allah wannan ni'iman ba to ko eh ba za ku ba za ku gode ma Allah ba eh ba za ka ji kisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk halittar Allah sun kasu kashe biyu annabawa da manzannai da sauran bayan Allah baki daya da sarakunansu da 'yan kasuwansu da masu kudinsu annabawa da manzannai wace irin rayuwa Allah ya zaba musu rayuwan jin daɗi da wadata da kuɗi sai karfin hali sai hakuri sa'an nan daga baya da aka zo Allah ya saka masu dukiya baki ɗaya ga man fetur ko ina a lokacin da su sahabbai suke ta wahala din Allah ba shi da iko ya sako da ya saka ya bulbulo da man fetur ne yana da shi to sai ka kalla ka gani wa Allah ya fi so annabawan shi da manzannansa ko sauran bayi wa Allah ya fi so to wace irin rayuwa ya zaban masu rayuwar da ya zaban masu wallahi ita ce rayuwa mafificiya ba rayuwar da wa'ansu su suke ji ba an fahimta to zancen da annabi isa ya faɗa kenan qala wa haddathani an malikin annahu balaghahu annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala almasjida kaji wani tarihi yanzu din baki ɗaya za mu tashi mu koma madina masallacin annabi mu ɗauko rahoto me? annahu balagahu na kuma yace a'a annahu balagahu wannan gwaran shi ne nan waranci ke mutum ma ya yi waranci balle matuba annahu balagahu yace ya samu labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dakhala almasjida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shugaban kasa ba fa shugaban duniya baki daya har da lahira ya shiga masallaci fa wajada fihi ababakr as-siddiq wa umar ibn al-khattab sai ya samu ga sayyidina abubakar masallaci yana zaune ga umar ibn al-khattab zaune masallaci shi ma yana zaune su duka suna zaune fasa alahuma ya ce me ya fito da kuwar haka me kuke a cikin masallaci faƙala sai suka ce akhrajana alju'u yunwa ce ta fito da mu yunwa ce ta fito da mu lokacin shugaban duniya kenan da mataimakin shugaban kasa ko sai na umar zai tsaya matsayin ma kenan eh suna zaune su biyu manzo Allah ce mai fito da kuska ce yunwa ya ce wallahi ni ma ita ta fito da ni ita ta fito da ni faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana akhrajani alju'u ni ma yunwa ce ta fito da ni to ya za a yi kenan a lokacin a duniya duk ba wanda ya kama kafin mutane guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar sayyidina Umar ba haka yace ba salatun wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakrin wa qabri abi hafs duk duniya ba wanda ya su amma gashi suna zaune wani yunwa ce ta fito da su wace irin yunwa ku ba ku san da za ku wawashe dukiyar kasa bane ku ba ku san da za a kwashe wannan bane ba ku da dabaru ba biro ba menene da menene ba boko kuka yi ba ku su ba boko suka yi ba shi yasa fa zahabu manzo Allah ce ku tashi mu je wajen Abul Haytham ibn Tayyihan al-Ansari akwai wani bawan Allah sunan shi Abul Haytham ibn Tayyihan al-Ansari balansare ne ku tashi mu je wajen shi ina Usman ibn Affan multimilu ina abdurrahman ibn auf az-zuhri multimilo ina suke tace mu je wajen wannan bawon Allah aka tashi tiryan tiryan sai gashi yana ganin su yace wa ya fi ni daraja wannan daren wannan baki da nayi wa ya fi ni darajan baki a yau a daren nan fa amara lahum bi sha'irin indahu yu'mal ya ce shi kenan maza maza gagari a tuka tuwo ga sha'ir a gyara a yi gurasa ne ko a yi tuwo ne ko a yi menene ana gyarawa kafin a gyara sai wuf ya kama hanya zai shiga garki ya kama dabba a yanka duk abin da yake mallaka ranar zai iya yanka saboda manzon Allah da abubakar da sayyidina usman wa kama yazbahu lahum shatan mu ji karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nakib an zalika an zati durra da manzo Allah ga zai shiga garke ya kama ya san duk abin da ya kamo zai zama balangu za dafa a ci sai manzo Allah ce ka kauce ma iyayen garke manya-manyan dabbobin garke waɗanda suke kawa ta garke duk abin da aka kama aka yanka muna mu shi kenan yayi muna kar ka kama mana adan garke manyan iyayen garke ka kama uwar garke ka yanka ka kama kaza kaza ka yanka duk dabban da ke cike da nono kaza kaza kaza abinda manzo Allah faɗa musu kenan yunwa ta kawo su amma ba su son kai ba yunwa ta kawo su amma ba su yi son kai ba ana fahimta fazabaha lahum shatan wasta'arzaba lahum ma'an fa ullika fi nakhla sai aka gyara musu ruwan sha kace aka kawo fiyo wata kenan ko aka gyara naman ko kilishi ko balango ko tsire ko dafawa ko soya ko menene aka kawo aka ajiye musu suma utu bi zalika ta'am fa akalu minhu wa sharibu ash-sha'ir da aka ce ke uwar gida ki gyara abinci ko ki gurasa ko ki tuwo ko ki shinko duk abin da zaki ki aka aka hada musu sai suka ci wa sharibu min zalika al-ma suka sha wannan ruwan da aka ga aka tanadan masu ba sun ci abinci sun sha ruwa ba to sai manzon Allah ya kawo wata babban magana sai faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tus'alunna an na'imi hadhal yau wallahi allamu muwatta'atun lil qasam idza ra'aita allam fi misl hadha al mubarak ma'ana fa'rif annahu muwatta'atun lil qasam ma'ana wallahi na rantsa da Allah la tus'alunna fi mudari'in kenan marfu'un bi hadfi nun mana akwai nunu akwai nunul irabi akwai nunul tawkid to nuni uku sun hadu dole a shafi daya karahata tawali talatu nunat wallahi la tusalunna na rantse da Allah tabbas dahir za a tambaye ku wannan ni'iman da kuka ci wace ni'ima ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mota ce tinted ba ba maru riguna ne masu tsada ba ba mana ba kajin gidan gona ake ci kullum ba ba yunwa ake ji aka zo aka samu wannan nima ta Allah aka ci banzu Allah ce wallahi za a tambaye ku wannan nima ranar lahira wace godiya kuka yi ba daɗi ko eh ya ce wallahi za a tambaye ku wannan ni'ima muka fito da yunwa muka samu abinci muka ci muka sha ruwa wallahi ranar lahira sai ku yi bayanin wannan ni'ima da Allah ya muku ina godiyar da kuka yi suwa kenan sayyidina abubakar da umar ba sahabbai ba in ka ce sahabbai ai suna nan ka ce sayyidina abubakar sayyidina umar su biyu sai an tambaye sayyidina bakar ya kwashe dukiyar kasa ne sayyidina umar ya kwashe dukiyar abadan eh nasu ma suka kawo ko to za ka ga kuma na sayyidina Umar insha Allah ana wa hadathani an malikin an yahya bin sa'id anna Umar ibn al-Khattab kana ya'kulu khubzan bi samanin sayyidina Umar yana cin abinci gurasa da man shanu ko bota ko mayonnaise ko magre ko man shanu fada'a rajulan min ahli al-badiya sai kira wani dan kauye kai ka zo mu ci mana kamar gwamna zai ci abinci ya kira mutumin kauye ka zo mu ci ko mai gadi ko faja ala ya akulu wa ya tabi ullukumata wa barar sahafa da ɗan kawai ya zo yana cin abinci da sayyidina umar shi sayyidina umar daga in ya yanka loma sai bi gefen kwanon tuwo yana kasewa kasan man shanu in ya sauka akwai wanda zai mamakale jikin kwano ko yana kasewa yana ci sayyidina umar sai ya mamaki فقال عمر كأنك مقفز sai sai na umar jami'i sai ka ce manyan waci ba ka da abinci kai manyan waci ne ba ka taba saba cin abinci ba ne ba ka saba cin daɗi ba ne faƙala wallahi ma akaltu samnan wala akaltu akalan bihi munzu kaza wa kaza ya ce wallahi rabo na danci mai maiko tun shekaru goma yanzu kaza wa kaza sai kai ma ka bar shi munzu kaza wa kaza ya ce wallahi rabo radanci mai mai suna cin abinci ne sayyidina umar ya dauki gurasa ko tuwo sai kasi jikin kwano ba akwai maiko ba sayyidina umar ya ce wannan ai ana daukar shi kamar dattin kwano ne wannan sayyidina umar ya mai yasa ya manyan wace ne kai baka saba cin abinci mai dadi ya ce wallahi tun lokaci kaza da kaza tun da 'yan siyasa suka karbi mulki ko da yunwa ke kowa ya kasa cin abinci mai daji to da ya faɗi haka mai sayar na umar ce faƙala umaru sai sayar na umar ce la'akulu samana hatta ya hayan nasu min awwali ma ya hayauna ya ce in ko haka ne daga yau wallahi ba zan ci abinci mai maiko ba har sai in Allah ya saukar da damana talakawa sun samu amfanin gona za su iya cin mai maiko sannan nima da wannan cin mai maiko kar su je suna cin mara maiko ni in je ina cin mai maiko ya zama da nafi su kenan wannan ya danganci masu rike da kasa kenan shugaban kasa gwamnoni sarakuna amma dan kasuwa ko ma'aikaci yana samun kudin shi me zai hana ci za in ya ci ya yi laifi amma waɗanda dukiyar kasa ke hannunsu don me za su ɗauka su su azurta kansu su bar talakawa cikin talauci cikin wahala ba zai taɓa yi ba jiya muna sallama muna idan da sallama garba wani ya tashi da lafiyar shi ya ce wallahi ina da sana'a tun safe na zauna na yi har dare ban samu kokon dala ba to kuma zai koma gida ya zai mai zai ce mai iyalansa to irinsu suna da yawa ya ce wallahi na sana'a ina da sana'a wajen sana'a da na zauna tun safe har yanzu na taso ko naira ɗaya ban samu ba to wannan zai iya komawa gida ya je ya tarar da suna jiran shekawo babu eh sai a ba su mai ina ma na ba su hakuri ana ba yunwa hakuri a ba yunwa ba fa wani abin ne za ba da hakuri amma yunwa ina ma na ba su hakuri to ka gani ku ka gani ku ai wannan ba zai yi ba ana samun ma mutum abinci ne ya ci sai a ce ka yi hakuri da abin da ya sama da haka ‘yan mutum ɗan kasuwa ne dama kasuwanci yake yi manomi ne noma yake yi mai sana'a ne ɗan albashi ne na karɓar albashinsa zai iya cin mai maiko gwargwadon abin da Allah ya wurin amma shugaban kasa da gwamna da sarako waɗanda dukiyar kasa ke hannunsu su ɗauka su azurta kansu ka gani manzon Allah da sayyidina Abubakar da abincin da aka ba su dan abin ne bai tsaye ce wallahi Allah zai yi muku hisabi wannan ranar lahira sai kun ba da baiwabi ina ga waɗanda suka wawashe dukiyar suka azurta kansu suna jin daɗi talakawa na kwana cikin yunwa komai na lalacewa mutum ba shi da lafiya aka yi shi asibiti sai da ya mutu ba haka ba ne ba saboda me saboda masu rike da mulkin ba sa zuwa asibiti in matan shi ba ta da lafiya turai ne ɗansa ba shi da lafiya kasan turai ne ba shi da lafiya shi kan shi kasan turai ne a ɗauki dukiya duk aje a neman musu lafiya sauran talakawa fa a bar su cikin mai ai mun ji sayyidina Umar ko da yake zai ci abinci ce kai mai gadi ko kai talaka bai zo mu ci abinci yana yana lura da shi ya taba ya shi nan ya dau in ya cire nama in ya cire tuwo loman tuwo ko goburasa sai kasa jikin kwanon to wannan kuma an dauka datti ne ai kazanta ne yace kai yaya ne lafiya ne kai mai wace ne ya ce wallahi tun lokaci ka zara ka zara bona da ci mai maiku sai na umar ya mamaki ya ce to ni ma tun daga yau na daina cin mai maiku sai in talakawa Allah ya saukar da damana suka yi amfanin gona suka samu abu a hannunsu ta inda za su iya cin mai maiku sannan rannan ni ma zan fara cin mai maiku yanzu ni ma na daina cin mai maiku a kawo busasshiyar gurasa abinda sai na umar zai ci Allah ya sauki eh Allah ya sauki Allah bai sauki bane ba eh Allah ya sauki saura ai aiki da abin da yake wajibi za a yi aiki da shi a zauna lafiya an fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم